بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم اغفر لشيخنا وللحاضرين وانصر الإسلام والمسلمين أما بعد قال المؤلف رحمه الله تعالى ومرضه هو نوع فساد يحصل له يفسد به تصوره للحق وإرادته له فلا يرى الحق حقا أو يراه على خلاف ما هو عليه أو ينقص إدراكه له ويفسد به إرادته له ويفسد ويفسد به إرادته له إرادته نعم.
ويفسد به إرادته له نعم.
فيبغض الحق النافع أو يحب أو يحب الباطل الضار أو يجتمعان له وهو الغالب ولهذا يفسر المرض ولهذا يفسر المرض الذي يعرض له تارة بالشك والريب كما قال مجاهد وقتادة في قوله تعالى في قلوبهم مرض أي شك وتارة بشهوة الزنا كما فسر به قوله تعالى فيطمع الذي في قلبه مرض فالأول مرض الشبهة والثاني مرض الشهوة والصحة تحقد بالمثل والشبه والمرض يدفع بالضد والخلاف وهو يقوى بمثل سببه ويزول بضده والصحة تحقد بمثل سببها وتضعف أو تزول بضده ولما كان بدن المريض يؤذيه ما لا يؤذي الصحيح من يسير الحر والبرد والحركة ونحو ذلك فكذلك القلب إذا كان فيه مرض آذاه أدنى شيء من الشبهة أو من الشبهة أو الشهوة حيث لا يقدر على دفعهما إذا إذا ورد عليه والقلب الصحيح القوي
يطرقه والقلب الصحيح القوي يطرقه أضعاف ذلك وهو يدفعه بقوته وصحته وبالجملة فإذا حصل للمريض مثل سبب مرضه زاد مرضه وضعفت قوته وترامى إلى التلف ما لم يتدا ما لم يتدارك ذلك بأن يحصل له ما يقوي قوته ويزيل مرضه
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ina gode wa Allah maɗauki da ya sake haɗa mu a wannan safiya ta lahadi sha uku ga watan jumada al'akhira shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da takwas na hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda kuma shine sha biyu ga watan uku a shekara ta dubu biyu da sha bakwai a lissafin milaniya darasinmu na goma sha takwas kenan insha Allah a karatun da muke na littafin izafatul lahfan fi masaid shaitan na malam ibn qayyim al-jawziya rahimahullahu ta'ala kamar da muka ji malam ya karanta in ba mu manta ba makon da ya gabata mun tsaya inda malam ya yi mana magana akan yadda cuta take lalata jiki ya yi bayanin daki-dakin yadda cutar takan auku ko cutar takan auku to sai gangaro inda ya haɗa mana abun alaƙa tsakanin yadda cutar jiki take haka cutar zuciya take cewa idan har ka san wannan abin da ya gabata to ya kamata ka san cewa zuciya ma tana buƙatar abin da zai kiyaye mata ƙarfinta abin da zai kiyaye ƙarfin zuciya shine imani da kuma nafilfili ko ayyukan da'a kuma sannan tana kamar yadda jiki yake buƙatar kariya daga abin da zai cuce shi daga waje to haka zuciya ita ma tana buƙatar kariya daga abin da zai cuce ta daga waje shine nisantar zunubai da laifuffuka na nau'o'i daban-daban dai na abubuwan da suke sabo ne ga Allah sannan kuma abu na uku shine zuciya ita ma tana buƙatar furzar da abin da ya lalace a cikinta wanda yake gitto mata wannan kuma yakan kasance ne ta hanyar tuba tuba ingantacce tuban da babu komai a bayansa da kuma neman gafarar Allah maɗaukaki wanda shine mai gafarta zunubai nan ne muka tashi muka tsaya makon da ya gabata sai ce wa marabuhu to cutar zuciya huwa nau'u fasadin yahsulu lahu wani nau'i ne na lalacewa da yake faruwa ga zuciyar in an ce zuciya tana da cuta ba ta da lafiya me yake faruwa har a kira ta mara lafiya wato wata lalacewa ce ta kan faru yafsudu bihi tasawwuruhu lil haqqi wa iradatuhu lahu wanda bihi ai bi hadal marad da wannan rashin lafiyar in ta faru a zuciya to tasawwurul qalbi lil haqqi yafsudu yadda zuciya za ta iya suranta ta iya fahimtar ta yadda da ta ma gane yadda zuciya za ta gane gaskiya ta fahimce ta ta suranta ta a kwakwalwa wa iradatuhu lahu yau to wannan abu zai lalace haka nan kuma nufin zuciyar ga gaskiya shi ma zai lalace to nan abubuwa biyu yake gaya mana kamar da muku manta ba a baya mun karanta lalacewa ko barna tana zuwa wa jiki ta hanya nawa da bangare biyu ko dai lalacewar idraki shine hanyoyin ilimi ko kuma lalacewar ayyuka shine haraka to zuciya ma haka ita kuma zuciya nata abin shi ba gida biyu bangaren ɗaya shine tasawuri tasawurin shine dai kamar wancan idraki din yadda zuciya take riskar abu ta fahimce shi to idan zuciya ta lalace saboda wata cuta takan kasa gane abu a hakikanin yadda yake wannan shine fasadun tasawur irada kuma shine abu na biyu aikin zuciya shine irada kamar haraka ce ta jiki to a zuciya kuma da tasawuri ne da kuma irada me ma'ana irada nufin abu yau ka nufi abu ko zuciya ta nufi abu domin dama ai zuciya daga cikin ayyukanta shine mai niyya ko yawa da sauran abubuwa kuma wanda ake ce ma al'amalul qalbiyya ayyukan zuciya da sukan samu wanda ba sa samu a ko ina sai a zuciya musamman ma dai niyya ne yadda jikin mutum ba zai tinkari ya aikata wani abu ba sai zuciya ta nufi yin haka idan ta niyya ta kuduri yin haka ta kuma yadda za ta yi sai kuma a motsa jiki sai ya aikata to idan aka ce zuciya ba ta da lafiya wannan abubuwan biyu suna lalacewa da yadda take fahimtar gaskiya da kuma yadda take nufin aikata gaskiya ko ta ƙi aikata gaskiya duka haka ake samu to sai ce fala yaral haqqa haqqan sai kaga zuciyar ba za ta ga gaskiya a matsayin gaskiya ba ra'a nan ru'ya ce qalbiyya dama zancen kalbu ake ba basariya bace كيف تتعدى إلى مفعولين فلا يرى القلب الحق حقا أي معناه فلا يعتقد شنو معنى رؤيا إذا انتزم قلبية كما يدى معنى من لا ربسي سكي سوا تو معنى اعتقاد أكيدة وتوكينا zuciya ba za ta ƙudurci gaskiya a matsayinta na gaskiya ba saboda me saboda an samu lalacewa na wancan tunani da tsarin fahimtar yadda abubuwa suke mun gane wannan au yarahu ala khilafi ma huwa alaihi ko kuma zuciyar za ta ga gaskiya amma kuma ba a hakikanin surar gaskiya din ba sai ta ganta a matsayin wani abu ba gaskiya ba biyu kenan au yanqusu idrakuhu lahu ko kuma riskar zuciya ga gaskiyan nan sai zama akwai tawaya a ciki in ba manta ba duk dai a makon da ya gabata ai mun karanta yadda jiki nau'in lalacewar da yake zuwa jiki irin waɗannan abubuwan guda uku ne yace idan jikin mutum ba shi da lafiya akan samu wata gaba daga cikin gaɓuɓɓansa misali yanzu mu ba da misali da ido ido abubuwa uku sukan samu gare shi na ciwo ko dai a rasa gani kwata-kwata ko shi ne abin nan al'ama a rasa ido ba a gani yawa ko in ce a rasa gani ba idan ba saboda akwai banci tsakanin ido da gani mun yi zancen nan a rasa gani baki ɗaya cuta ta farko ke cuta ta biyu ganin ya tawaya ya naƙasa ya zama dindimi ake sama sama ko yana buƙatar sai an sa gilashi in aka cire sai ya zama ba za a gani yadda ya kamata ba wannan na biyu kenan na uku shine a ga abin amma ya gurɓace ya zama ba yadda yake ba ka ga baƙi ka ce ƙasa-ƙasa ne ka ga kore ka ce shuɗi ne ka ga fari ka ce baƙi ne wannan shine gurɓacewa da takan faru ka ga abu ba a yadda yake ba to wannan abu in dai kun fahimto shi to ku ɗauko shi sai mu zo misalinsa kuma akan zuciya ita ma da take idan akwai cuta a zuciya to zuciya takan kasa gane gaskiya kwata-kwata ba za ta ganta a matsayin gaskiya ba to wani shine kamar ciwon zuciya na samsam na gaba ɗaya na biyu ko ta kalli gaskiyar gata amma sai ta ganta a matsayin ƙarya kun kunci abu ma'ana sai ta ganta baibai maimakon ta ganta a miƙe cuta ta biyu kenan na uku ko kuma ta kasa riskarta saboda tawaya ya zama abin da ta riska na gaskiyar bai kammala ba akwai na ƙasa a cikinsa kun ga shi ma dai an ɗabbaka wancan abu in sha Allah kun gane musu yau to su ne waɗannan abubuwan guda uku da ya ambata mu wa yafsudu bi to mun ji wannan fasadin tasawuri kenan na ga mana dama ayyukan zuciya guda biyu ne da fahimta da riskar abu sannan kuma da irada nufi to shi ma ita ma iradar tana lalacewa idan an samu cuta shine sai ce wa yafsudu bihi iradatuhu lahu sannan kuma nufin zuciya ga gaskiyar shi ma sai ya lalace fayubghidu al-haqqa nafia sai ka ga mutum zuciyarsa tana kin gaskiya da za ta yi masa amfani gaskiya ce kuma za ta yi masa amfani amma sai ka ga mutum yana kinta ana samun haka ko ba a samu me yake jawowa wata lalacewa ce ta faru a zuciyar saboda shubuha ko sha'awa shubuha saboda rashin gane abin yadda ya kamata ko kuma sha'awa saboda bin son zuciya ya so wani abu daban sabanin gaskiya to sai kaga cewa yubzudul haqq nafi'a mutum yana kin ko zuciyar tana kin gaskiya mai amfani aw yuhibbul batila darra ko kaga mutum ko zuciyarsa tana son abin da ke ƙarya kuma mai cutarwa duk waɗannan ai cuta ce ga gaskiya da za ta yi ma amfani sai mutum ya kita ga kuma ƙarya da za ta cutar da kai sai kaga kana son ta jama'a da ana samun wannan ko ba a samu duk bayanin da za ka yi ma wani ga gaskiya ga shi saboda yana ta lullube basirar ta lullube hangen baya ganin gaskiyar ba zai karɓa ba ga kuma ƙarya a kanta yake sai ta alfahari da ita yana murna cewa shi yana kan ƙarya ƙila ma mutum ya yi tinkawo cewa eh din sai an yi duk ana samun irin wannan to duka lalacewa ce ta zuciya ta kan haifar da haka au yajtami'ani lahu ko ma waɗannan abubuwan guda biyu duk su haɗu kun ga me yake nufi abubuwan nan guda biyu dame dame da ƙin gaskiya da kuma mai san ƙarya za a iya samun mutum in gaskiyan ne da shi babu san ƙarya za a iya samun kuma san ƙaryan ne da shi amma kuma baya kin gaskiya za a iya samun kuma duka biyun su haɗu yana kin gaskiya yana san ƙarya to shine ma sai wa huwa galibu wannan shi aka fi samu an fi samun wannan a zuciyar da take lalatacciya kaga mutum inda yana kin gaskiya to ai zai so kuma abin da yake ƙarya yawa sai ce wali hada don haka ne ma yufassaru almaradu alladhi ya'ridu lahu cutar da take bijiro wa zuciya aka fassara ta taratan wani lokaci kaji an fassara ta bi shakki war raibi da kokonto kama kala mujahid mun yi magana akan bambancin shakki da raibi كما قال مجاهد وقتادته كما إذا مجاهد قتادة سك فسر ون في قوله تعالى أفاد ألا ملوكي سورة البقرة آية قومة إن ألا ملوكي في قلوبهم مرض fazadahumullahu marada suka ce ai shakkun ma'ana kokonto shine wannan marad din wataratan wani gun kuma wani lokaci bi shahwati zina abinda ake nufi da cutan nan ta zuciya shine sha'awa ta zina kama fassira bihi qawluhu kama da aka fassara fadin Allah madaukaki fayatma alladhi fi qalbihi marad ngani fayatma alladhi fi qalbihi marad ay maradu ash-shahwa sai ce fal awwalu maradu ash-shubhati na farko wato fi qulubihi marad cutar shubha ne والثاني نبي كما مرض الشهوة wannan duk kun san su mun sha magana a kai kuma alhamdulillah kowa ya san me ake ce mashubuha yawwa tsayi wasihatu sannan ma ne ci gaba ce ita lafiya wannan maganganu za ku ji maganganu ne ba haka kawai malami yake zubo su ba kowace kalma ya faɗa nan tana da ma'ana tana kuma da manufar da yake so ta isa zuwa ga zuciyarka maganganu ne masu tsada kuma har yanzu yace wasihatu ita lafiya umuman yana da generally sawa'un ta jiki da ta zuciya tukfamu ana kiyaye ta ne ai maintaining dinta bil misli shabahi da tamkarta irinta a sami lafiya irinta shabahi ko abin da ya kama da ita in jikinka kalau yake to sai sabubban da sukan sa jiki ya zama lafiya lau sai aka sake samun su a jiki zai ƙara lafiya lau misali kai lafiya ka lau babu cuta kuma sai kake cin abinci mai kyau kana samun iska ta shaƙa mai kyau kana gyara jikinka kun gani waɗannan menene sabubba ne da sukan sa a samu lafiya to kun ga idan aka ce an samu lafiya ta ƙaru a kan lafiya to ana kiyaye lafiya ta ci gaba da dawwama mun fahimci abin yawwa shi da abin da ke nufi da bil misli a samu lafiya irinta ta ƙaru a kan lafiya sai lafiya ta zauna ta dawwama wa shabahi da abin da ya kama da lafiya yawwa shi ma idan an same shi sai lafiya ta ƙaru wal maradu ita kwa cuta yudfa'u ana tunkuɗe ta ne biddiddi wal khilafi da kishiyarta da sabaninta kamar da kun ga lafiya ana ƙara ta da ƴar uwarta lafiya in ta ƙaru da sababinta to sai lafiya ta ƙaru ta dawwama to haka kuma cuta ita kuma in ana so a tunkuɗe ta da me ake tunkuɗe ta me kishiyar cuta magani ko sai a ɗauko magani tun daga cuta sai a sha magani magani kishiyar cuta ne sai kore ta wal khilafi da kuma duk abin da yake sabanin cuta ma'ana kamar lafiya daga an samu lafiya sai ta maganin kuma rashin lafiya wa huwa kuma dai shi shine cuta yake nufi marab ne yake nufi wannan domini ya kuma kan marab wa huwa yaqwa bi misli sababihi shi ma ita ma cuta tana karuwa ne tana karfafa da kwatankwacin sababinta wa yazulu bi ziddihi kuma yana gushewa shi ma ko tana gushewa da kishiyarta wasihhatu lafiya har yanzu tukfazu bi misli sababiha ana maganinta da kwatankwacin sababinta ma'ana in ana samun sababinta to tana ƙara ƙarfi ana kuma ƙara kiyaye ta wa tawufu lafiya tana rauni au tazulu ko ma a neme ta a rasa a samu cuta kenan bi ziddihi in an samu kishiyar lafiya wato shine cuta nan dai abu ɗaya ne yake maimaita mana cewa ga lafiya ga kuma cuta menene yake ƙara lafiya duk wani sababi da aka san in an same shi lafiya tana samuwa to yana abu biyu yana ƙarfafa ta kuma yana tabbatar da ita to haka cuta in an samu sababinta takan ƙarfafa jiki kuma ya ƙara launi kuma da mai ake maganin cuta shine kishiyarta a sha magani ko kuma a samu sababin da ke haifar da samun lafiya don haka abin da yake so ka hango a nan shine duk abu in aka same shi in kana son ya ci gaba to ka samu abin da ke ƙarfafarsa ɗan uwansa irinsa in ka tsallake ka tafi kishiyarsa to shi ma za ka rasa shi kun gane zancen idan zuciyarka kalau take akwai imani to ka ci gaba da imani da aikin da'a sai zuciya ta ci gaba da samun lafiya idan kuma zuciya akwai cuta ta shubuha da sha'awa to tana buƙatar ne tana buƙatar kishiyar haka shine a koma imani da aiki na ƙwarai aiki na ƙwarai da imani shi zai gusar da shubuha shi zai gusar da sha'awa mun fahimci abu yawa to haka yake abin da yake faɗi kenan walamma kana albadanu almaridu yayin da shi jiki mara lafiya yu'dhihi ma la yu'dhi as-sahiha min يسير الحر والبرد والحركة ونحو ذلك فكذلك القلب إذا كان فيه مرض آذاه أدنى شيء من الشبهة أو الشهوة kamar yadda ko yace yayin da ya zama cewa albadan maridu jikin da yake ba shi da lafiya yanzu jikin aka ce ba shi da lafiya yu'dhihi ma la yu'dhi sahiha ko abinda ba zai cutar da jiki mai lafiya ba sai ka ga ya cutar da jiki mara lafiya idan ana tsananin sanyi ga ruwan sama la'alla tare da kankara jiki lafiyayye ba abin da zai same shi ko amma jiki mai zazzabi fa ko mai mura za ta karu ai dan abu kaɗan sai ka ya ƙara haɓaka wannan cutar ta tafi saboda dama ba lafiya mun fahimci abu amma idan jiki lafiyayye ne to duk irin dukan harin da za a kawo masa wani abu to ba zai same shi ba an fahimci abu to sai ce fa kazalikal qalbu to haka zuciya ita ma take an aka na an tsallake wani abu ko mu maimaita walamma kana al-badanul maridu yayin da jiki mara lafiya yu'zihi ma la yu'zi sahiha abinda ba zai iya cutar da mai lafiya ba shi zai iya cutar da shi min yasiril hadi na dan zafi kadan wal bardi da sanyi kadan wal harakati da motsi kadan zai iya cutar da mara lafiya ai ko amma kuma mai lafiya wannan duk ba zai cuce shi ba misali daga komai kankantar zafi akwai mara lafiyar da baya son sa komai kankantar sanyi akwai mara lafiyar da baya so komai kankantar motsi da jiki sai ka ga mara lafiya baya so amma mai lafiya fa zai motsa kalo zai shaki iskar sa kalo zai ji sanyi duk sanyinsa zai kuma ji zafi gwargwadon hali shi ma gwargwadon karfinsa da rashin karfinsa duk da dai cewa shi ma idan yayi yawa zai iya cutar da shi to nan da ma yana zancen dan kaɗan idan ya zo yanzu wani misali idan ba shi da lafiya aka ce yana zazzabi ko malaria ta lullube shi za ga ko buɗe masa kai kai yayin da ya lullube jikin nan baki ɗaya kana buɗewa yar iskar sanyi da shigo za ka ji baya so ya fi so a lullube a rufe masa jiki baki ɗaya amma kuma za ka ga mai jinyarsa wanda yake kalau yake yana nan kalau babu abin da ya same shi wani misali ne dai dan a gane abin to sai ce to fa kadhalikal qalbu haka zuciya take idza kana fihi maradun in akwai cuta a cikin ta azahu adna shay'in dan abu kadan sai kaga ya cutar da zuciya in dai akwai cuta a ciki min shubhati abun nan kadan ko shubha ce aw shahwati ko kuma sha'awa dan hinken nan daga ya zo sai ka ya cutar da shi in ko kalau yake zuciya da imani da aikin kirki to sai ka ga duk shubuhar da za a gifta ba za ta ɓata yanzu mutumin da ya koshi da aƙida mai kyau ya fahimci aƙidar ahlus sunna yadda take ya fahimci alqur'ani da maganganun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to baya tsoron duk girman kafircin mai kafirci da irin abin da yake yadawa na shubuhohi akan musulunci da zagin musulunci da cutar da addinin musulunci ba zai cuce shi ba haka nan kuma duk girman bid'ar mai bid'a da irin yadda mai bid'a yake amfani da ayoyin qur'ani da hadisai dan ya kira zuwa ga bid'arsa ya cutar da mutane da aqida marar kyau ya yada labaran ƙarya duk dan ya batar da mutane to mai ilimi ƙwararre wanda ya san me ake yi ya san qur'ani ya san aqida mai kyau ba abin da zai dame shi yana ji ma ya san shirme ake amma mutumin da yake akwai cutar irin wannan ta shubuhar a zuciyarsa in yi wannan shubuhi mai zai faru sai cuta ta karu sai kaga yana ta tambaya to ni gaji jiya ina jin wani malami ya ce kaza ya ce kaza to yanzu ya za a yi mu da ana ce mana kaza shikenan an rikita shi amma mai ilimi ba zai cutu ba zai cutu ba to yadda zuciya take shi sa malamai suke cewa wallahi babu abin da yake da tsadar ka kiyaye shi ka kula da shi irin zuciyarka kada ka bari wani ya jefa ka a shubuha dangane da addininka ai ina ji mun taɓa wannan zancen lokacin tafsiri da azumi da ya gabata cewa ba daidai bane mutum mai hankali ya zauna ya buɗe kunnensa yana sauraron mai bid'ar da zai batar da shi kar ka ce wai ai ai magana ce ta gaskiya bari ka saurari wannan wancan ma ka saurari wannan malamin ai kai adalci za ka yi a haka za ka bata muddin ka san baka da ilimi to kar ka saurari sai malamin da zai amfane ka in ko kana da ilimi za ka iya bambance zare da abawa kana da sanin qur'ani da sanin hadisai da bayanin malamai yadda suke to koma waye za ka iya sauraron su ai mun ga wannan zancen to saboda me idan mutum ba shi da cikakken ilimi abu to lalle shubuha nan da nan yanzu nan za ta lalata masa tunani kuma ta kai shi tabbaro kamar da ake faɗi da hausa Allah ya shi mu haka shine ce duk dan komai kankantar abu na shubuha sai ga ya cutar da zuciya mara lafiya ko kuma sha'awa haifu la yaqdiru ala daf'ihi ma saboda ba zai ba shi da iko akan ma'ana zuciyar ba ta da ikon tunkuɗe wannan ta kawar da wannan shubuhar ta kawar da wannan wato sha'awa din idza warada alaihi in suka gangaro suka shiga cikin zuciya wal qalbu sahihu ita ko zuciya lafiyayya wanda take gangariya kalau da ita al qawi kuma mai karfi yatruquhu ad'afu dalika zaka ga ninkin ba ninkin irin wannan shubuhar da kuma sha'awar tana auko masa shine yatruquhu tana auka masa wa huwa yadfa'uhu amma zaka ga shi ita zuciyar nan mai karfi lafiyayya tana tunkuɗe wannan shubuhar tana kawar da wannan abin nan kokonto din da da sha'awa bi quwwatihi wa sihhatihi da wannan karfi da Allah ya ba wannan zuciya da kuma lafiyar da zuciyar take da ita duk wannan zancen ina fata ana gane shi yawa in dai kana da karfi a zuciyarka na imani to babu wata a shubuha da za ta girgiza ka hakanan in kana da ƙarfi na imani babu wata sha'awa da za ta zo ta ja ka kai barna kai lalata saboda me akwai ƙarfin imani an samu tamakkuni an samu tabbata a cikin imani da kuma aiki da kwai idan ku dama mutum haka yake muhalhal mana komai zai iya kada shi shikenan daga wani abu ya zo sai kada shi nan wani kuma ya zo ya kada shi can shi dama bai yi ƙarfin aƙida mai kyau ba ba karatu ne da shi ba in ka tambaye shi akan abubuwa duk bai fahimce su ba shi da yana tare da masu aƙida mai kyau ana sallah da shi ana komai da shi na harkoki amma fa bai fahimci komai ba da yana komawa gefe tare da wani mai shubuha yana faɗa masa wani abu shikenan sai rikita shi sai ga kuma wannan abun zai tasiri a zuciyarsa sai fara tasiri kuma a jikinsa sai ka fara baka ganin sa kuma wani me ya faru sai yana neman uzuri ai shi buha shi ashe ta riga ta kama shi yana nema ya canza aƙida yana nema ya canza tunani saboda dama can babu ƙarfi babu lafiya a zuciyar an zo an kai mata hari nan da nan kuma bata iya kare kanta ba Allah tsari to wannan dai shine duka misalai ne da malam yake kawo mana da abin da ya shafi lafiyar jiki domin mu ƙara gane abin da ke cikin wato wannan darasi na muhimmanci dangane da abin da ya shafi zuciya وبالجملة كي أدنقل له فإذا حصل للمريض مثل سبب مرضه زاد مرضه إذا مر اللافية يسامو kwatankwacin sababin cutarsa to cutarsa tana ƙaruwa kun gane wannan menene ya jawo mutum ya shiga zazzabi misali ko tsananin sanyi ne ko sauro misali ya samu ya haɗu da malaria idan sauran ya ci gaba da cizonsa idan sanyin ya ƙaru me zai faru ciwo zai ci gaba da ƙaruwa har sai idan an samu maganinsa wa ba'ufat quwwatuhu kuma sai ƙarfin jikinsa da ƙarfin zuciya sai ya ƙara rauni wa tarama ila talafi sai tinkari halaka shine tarama ya kama ya tafi ya tafi zuwa halaka ma lam yatadarak zalika muddin dai shi mai jikin kenan mai wannan zuciyar bai riski abun ba ma'ana bai kokari ya kawo masa agaji ba ta hanyar ne bi an yahsula lahu ma yuqawwi quwwatahu ya samu abin da zai karfafa masa karfinsa wa yuzilu maradahu ya kuma gusan masa da cutarsa in ya samu wannan to sai kuma kaga ya dawo kan hanya kuma ya samu lafiya yan uwa ina fatan kun fahimci wannan gefe yawa misalai ne da malam ke bamu dangane da abin da shafi lafiyar jiki da yadda wannan abin in ka dora shi akan lafiyar zuciya to daidai wa daida suke kowace cuta tana da sababi in sababin nan ya karu cutar za ta karu in sababin nan ya ragu cuta za ta ragu da haka idan kana son ka samu lafiya a zuciyarka to ka nesanci duk abin da zai kawo maka ƙarin cuta in dama zuciyar akwai cuta in ko babu to ka rungumi kuma abin da zai kawo maka ƙarfin imani da aiki na ƙwarai wanda shine maganin duk wata cuta ko ta zo ma ba za ta taɓa ka ba a dunkule dai abin da malaki faɗa kenan ana Allah ƙara mana imani da kuma aikin kirki wannan shine ƙarshen babi na biyu za mu shiga babi na uku karanta kaɗan mu ji
الباب الثالث في انقسام أدوية أمراض القلب إلى قسمين طبيعية وشرعية مرض القلب نوعان نوع لا يتعلم به صاحبه في الحال وهو النوع المتقدم كمرض الجهل ومرض الشبهات والشكوك ومرض الشهوات وهذا النوع هو أعظم النوعين ألما ولكن لفساد القلب لا يحس بالألم ولأن سكرة الجهل والهوى تحول بينه وبين إدراك الألم وإلا فألمه حاضر فيه حاصل له وهو متوال عنه باشتغاله بضده وهذا أخطر المرضين وأصعبهما وعلاجه إلى الرسل وأتباعهم فهم أطباء هذا المرض
طيب to mun shiga babi na uku babi na uku mana yace fin qisami adwiyati amradil qalbi ila qismaini babi na uku zai mana bayani akan karkasuwar magungunan cututtukan zuciya sun kasu kashi biyu magani da yake kashe ya raunana ya tafi da cutar zuciya ya kasu kashi biyu ai mun fahimci ne cutar zuciyar yanzu dama shine babi na biyu da ya gama mana bayani yawa to wannan cututtukan na zuciya in dai kun fahimci zancen da yake cututtukan zan iya tambayar kuma a dukule cututtuka guda nawa ne a zuciya manya biyu ne dame dame da shubuha da sha'awa shubuha tana da alaka da fahimtar ka ga gaskiya duk abin da zai hana ka gane gaskiya shi ake ce mashi buha to cuta ce sha'awa kuma abin da zai sa ka saba ma shari'a saboda zaɓin kanka da ƙoƙarin ka gamsar da kanka da wani abu ko sha'awar zina ko sha'awar ma'ana ne sha'awar farji da sha'awar aljihu da sha'awar ciki duk waɗannan abubuwa sukan sa mutum saboda ƙoƙarin ya gamsar da waɗannan abubuwa guda uku to zai iya yin wani abu na saɓan Allah mun fahimci wannan shi ake ce ma cutar me sha'awa ta zuciyarku da take hana ka gane gaskiya ita ce cutar mai shubuha shikenan yanzu mun gane babi na biyu a dunkule wannan shi da abin da ke gaba to babi na uku yadda za a yi maganin waɗannan yanzu duk waɗannan abin da ya gaya mana na cututtuka wancan na jiki ya gama da su kenan dan misali ne dama dan ya kawo mana yadda za mu fahimci cututtukan zuciya to yanzu kuma cutar zuciyar nan tana da magani ko ba ta da magani tana da magani to maganinta nau'i biyu ne iri biyu ne shi da abin da za mu shiga yanzu baba'iyyatun wa shar'iyyatu a wasu ɗabo ko wasu bugun za ku ga ɗabi'iyya ko haka yake yau ana cewa ɗabi'iyya ana cewa ɗaba'iyya fasaha wasu malamai suna cewa a larabce ɗaba'iyya ya fi da Allah ya sa wannan wanda ke hannunmu ya rubuta ɗaba'iyya ko ɗabi'iyya kai abin da ya shafi ɗabi'a akwai magani iri biyu ne akwai magani na ɗabi'a akwai kuma magani na shari'a kafin mu je nan bari mu ji meye ma'anar maganin ɗabi'a da maganin shari'a maganin ɗabi'a shine duk maganin da aka same shi ta hanyar gwaji an gwada abu kaza yana maganin abu kaza in an sha magani kaza zai maganin cuta kaza in an sassaƙo maɗaci ne ko wani ganye ko wani ne sassaƙe-sassaƙe yana maganin ciwo kaza wannan gwaji aka yi aka samu haka wannan shine magani na ɗabi'a haka nan an fahimci in an sha panadol yana maganin ciwon kai ko shi ma menene wannan ai ba Allah ne ya gaya mana ko wannan a Qur'ani ba ko a hadisi manzo Allah sallallahu ba shi ya gaya mana cewa bana dole na maganin ciwon kai ba sai ina aka samu gwajin yau da kullum yawa to wannan cututtuka a magungunan da ake samu a asibiti duk sunan su ɗabi'a gaba ɗayan su shine ake cewa magani na ɗabi'a mun fahimci abin to akwai kuma magani na shari'a wanda ba wani gwaji ne aka yi ya haifar da abin ba shari'a ce ta ce mana abu kaza yana magani kaza sai muka je muka yi amfani wannan ina ba mu labari ne ina ba mu misali ne da cututtukan jiki yawwa kafin mu shigo cututtukan zuciya a cutar jiki ai ka san abin da in ka sha kaza yana maganin kaza saboda an gwada an gani to wannan shine na ɗabi'a na asibiti na likita likitan sawa'un na asibiti ne ko na gargajiya da ake cewa kowane iri in dai magani ne shansa za a yi yayi tasiri a jiki mubasharatan to sunansa maganin ɗabi'a za ka samu kuma wasu magungunan shari'a ce muka samu ta gaya mana zuma tana maganin kaza habbatu sauda tana maganin kaza kafin likita ya gwada wannan annabi sallallahu alaihi wasallam ya bamu labari to wannan sai mu ce wannan magani ne na shari'a mun gane wannan to wannan a bangaren cututtukan jiki kenan to yanzu a bangaren cututtukan zuciya ma akwai wannan abu akwai magani na ɗabi'a akwai kuma magani na shari'a to ga su shi za mu ji kafin mu faɗi wannan sai ce maradul qalbi nau'ani shi kansa ko ita kanta cutar zuciya nau'i biyu ce nau'i na biyu ce wannan ya gaya mana topic ɗin abin da zai tattauna a kai to kafin ya je ya ga mana magungunan zai fara gaya mana irin cututtuka wani kuma dama wannan shine ɗabi'ar abin da ya kamata ko ko likita kafin ya ba da prescription na magani ai sai ya yi diagnosis ko sai ya fahimci wanne irin ciwo ne ya ce abu kaza ne ke damu sai kuma a ce to abu kaza zai zai magani to yanzu sai mun fara sanin irin cututtukan ya ce nau'i biyu ne cututtuka nau'un la ya ta'allamu bihi sahibuhu fil hali wani nau'in cutar ta zuciya mai zuciyar baya jin raɗaɗi filhali take a lokacin da cutar take cin jikinsa ko abin yake faruwa baya jin raɗaɗin wa huwa annau'ul mutaqaddim shine nau'in da muka yi magana a kansa a baya kamar bil jahli to sai ƙara kawo mana misali kamar cutar jahilci yanzu a lokacin da mutum yake jahili yana jin raɗaɗin a lokacin da yake jahilci baya ji sai daga baya ko wa marabi shubuhati haka nan cuta ta shubuha lokacin da yake kan ganiyar tsayawarsa akan bid'arsa da iya abin da ya fahimta shi baya ganin akwai wata gaskiya a duniya banda wannan da yake kai kuma baya jin zafin komai amma ran da ya fahimta fa a lokacin zai ji kai ya bata lokaci sai nadama sai hasara ta zo ya ta cewa kai la haula wala quwwata illa billah haka muka bata lokacin mu ko kuma yanzu a ce ai a karantar da shi wani abu idan aka karantar da shi da yana jahili sai zai samu ilimi sai ya rika nadamar yadda ya bata lokacinsa a jahilci ana samu wannan ko ba a samu to cutar jahilci da cutar shubuha lokacin da suke cin jikin mutum ko suke cin zuciya ba a jin radadin su sai daga baya wasukuki haka nan kokonto wa marbi shahawati haka nan kuma da cututtuka na sha'awa duka ba a jin raɗaɗinsu a lokacin da ake kan ganiyar abinsu saboda mai gaci zai bayyana mana sai ce wa hazan nau'u wannan nau'i na cututtukan da ba a jin raɗaɗinsu a lokacin da ake cikin halinsu huwa a'zamun nau'aini alama to yafi duk sauran ɗaya nau'in yafi shi wato jin raɗaɗi ma'ana raɗaɗin da kake ji sakamakon jahilci raɗaɗin da kake ji sakamakon shubu'a da kuma kokonto wannan raɗaɗin ya fi tsanani a lokacin da zaka ji shi yake nufi a lokacin da zaka ji shi to ya fi tsanani walakin walakin li fasadil qalbi amma saboda lalacewar zuciya la yuhissu bil alami a lokacin da abun ke faruwa shi mutum baya ji baya ji a jikinsa akwai cuta a jikinsa har ma har ma alfahari zaka ji yana yi mu wa zai nuna mana kaza da kaza yana tinkaho da shi jahili yana alfahari da shi yana kan bid'a yana bugun kirji ba wanda zai nuna masa gaskiya haka ne ko ba kai yana jin daɗi yana annashuwarsa haka nan mai sha'awa a lokacin da yake kan ganiyar barnarsa in lokacin samartaka ne ketare nin sai abin da ya ga dama baya jin wani raɗaɗi shi saboda ya shagaltu da jin daɗin abin da yake yi yaushe zai ji wani raɗaɗi cewa yana kan bala'i ai ba zai ji ba kun gano nan zancen yawwa to shine sai yake cewa la yuhisu bil alami wa li anna sakratal jahli wal hawa kuma saboda maye akwai wani maye da ake samu a jahilci mai jahilci kenan a cikin maye yake ko wal hawa da haka san zuciya in mutum ya bi san zuciyarsa to a cikin wani maye yake wannan mayen tahulu bainahu wa baina idrakil alami shine ke shiga tsakaninsa ya sa hijabi tsakaninsa da jin ciwon amma ba haka ba radadin ya fi kowane raɗaɗi ciwo in aka ce kana da ciwon shubuha ciwon bidi'a ciwon rashin gane gaskiya to wannan raɗaɗin inda kana jinsa ya fi raɗaɗin gulando ya fi raɗaɗin kakkare ke hannunka kun yana kuma ku yadda ba saboda wancan zai halaka ka ne a ina ne sakamakon sa ina yake tafiya wuta wannan kuwa daga an samu a nan duniya ne babu mutumin da yake zuwa lahira ran tashin alkiyama Allah ya tashe shi da gulando ko gurgu ko makaho duk mai shiga aljanna fas ake mai da shi ko ba ka bane yau don haka ashe kenan a yayin wannan cutar ta fi wancan tsanani ko abin da yake so a fahimta kenan sai ce wa illa in ba haka ba kuwa fa alamuhu hadirun fihi radadin nasa shi ma yana nan tare da shi jin ne kawai baya yi ba wai sai daga bayan sai daga bayan idan sababin ya gushe jahilcin ya gushe haka nan kuma shubuhar ta gushe to a lokacin sai ya ji radadin amma dama yana nan a jikinsa shine baya ji hasilul lahu yana nan tare da shi yana same tare da shi wa huwa mutawarin anhu yana nan a boye bishtighalihi bi diddihi ya koyi ne saboda ya shagaltu da kishiyarsa yanzu idan mutum yana cikin in Allah kiyaye a ce mutum mazinaci ne a lokacin da yake yi yana jin wani abu ko nadamar ba sai ya gama yake ba sai ji cewa me yasa me ya me wannan rashin hankali ne ya kai shi ya aikata kaza amma a lokacin da yake neman yin biyan bukatarsa ido rufewa yake gaba ɗaya sha'awa ta lullube tunanin ba abin da yake so sai ya biya bukatarsa zaka ji yana cewa ko nawa ne zai biya sai yayi ko menene zai yi sai yayi yana gama kuma ko tuba ko nadama sai kuma radadi ya dame shi la'allama wani abu ya biyo bayan wannan kuma na rashin lafiya Allah ya kiyaye to shine wannan abin sai ki cewa saboda ya shagaltu da kishiyar radadi me kishiyar radadi dadi a ganin sa a irin dan gajeren tunanin sa to shikenan ba zai ji ba sai ce wa hadha akhtarul maradaini wannan cutar wace ta shubuha da ta sha'awa to ita ce mafi hatsari mafi tsanani wa as'abuhuma kuma ita ce mafi wahalar magani wa ilajuhu maganin wannan cutar ilar rusuli yana komawa ne zuwa ga manzanni a gun manzanni ake samun maganin wannan cutar ba asibitin da zai baka wannan magani babu wani likita a duniya da zai baka wannan magani wa atba'ihim da kuma mabiya manzanni masu bin manzanni su ya mabiya manzanni malamai waɗanda suka karanta ilimin manzannin suke aiki da shi yawwa fahim atibba'u hadal marad su ne likitocin wannan cutar kar ka bata lokaci kana da shubuhar kokonto a addini kuma sai ka tafi gun likita a kaga ba abin da zai maka yawwa to wannan usani nau'i na biyu na cuta har yanzu muke ba mu zo kan magungunan mu ko nau'i na biyu na cututtukan zuciya maradun mu'limun lahu fil hali ciwon da ko cutar da take da raɗaɗinta ake jinsa a lokacin da abin yake faruwa kuma wancan a lokacin ba ka jin ciwon a zuciyarka zuciyar ba ta jin komai tana ta fantama tana jin daɗi sai daga baya za ta wannan kuma nau'in cutar shi kuma cuta ce wadda raɗaɗin ana jinsa a jiki a lokacin da take shiga jikin a lokacin da ake fama da cutar kuna fahimta shi ma da misali za ku gane gashi na kawo mana misali sai ce kal hammi wal ghammi wal hazami wal ghaibi kamar cututtukan damuwa damuwa nau'i uku na farko dukkansu ana fassara su da damuwa da bakin ciki malam ibnu qayyim a cikin littafin fawaid ya bambance mana tsakanin waɗannan abubuwan guda uku menene bambanci tsakanin hammi da ghammi da hazan idan mutum yana damuwa akan wani abu da ya same shi a baya ya wuce to ne shi ake ce ma alhaza damuwa akan ma waqa'a fil madi abin da ya riga ya wuce sai yanzu kake damuwa a kansa to shine alhaza ku riga wannan hammu kuma shine damuwa akan sharrin da ake tawakkuin faruwarsa nan gaba abinda kake tsoron zai zo ya auku na sharri to in ka ga kana cikin damuwa to wani shi ake ce mai mene alhammu almene ham alghammu kuma shine damuwar da ake cikin ta yanzu yanzu ta lullube maka hankali ta sa maka damuwa a yanzu ta faru a yanzu nan kuma kake jin abu shine ake ce ma alghammu shi sa annabi sallallahu alaihi wasallam addu'a sai yake roƙon tsarewar Allah min alhammi wal hazani to duka abin da ya ango kenan yake faɗin wannan hammi shine abin da zai faru nan gaba ma'ana damuwar da zaka shiga damuwar da kake ciki yanzu amma na tsoron sharrin da zai zo maka nan gaba shine hammu damuwar da kake ciki yanzu na damuwa na bakin ciki akan abin da ya gabata shi ake ce mene alhazan damuwar da kake ciki yanzu akan abin da ya dame ka na yanzu da ya auku yanzu shi ake ce alghammu insha Allah yanzu kun gane alghaibu kuma bacin rai da fushi sakamakon wani abu da ya motsa ka da ya bata maka rai ganin nasarar abokin gaba su hassada da makamancin waɗannan abubuwa duk sukan sa alghaibu ka ji mutum har yana huci saboda bacin rai da bakin ciki wannan shine alghaib shi sa Allah madauki yake siffanta mutanen kirki والكاظمين الغيظ masu kame fushinsu damuwa irin wannan mun fahimci abu to waɗannan su kuma cututtuka ne waɗanda raɗaɗinsu ana jin su a lokacin da ake fama da su ko ai kun san waɗannan irin damuwa da za ta zo maka ka yi wani laifi misali a baya ya wuce amma yanzu duk abin ya dame ka wani ya sunansa alhazan yau anta ma'zun kana bakin ciki akan abin da kai na kuskuren baya da ka shiga ko wani bala'i da aka riga aka yi maka misali an haɗu da rashin dukiya sata gobara da makamantansu ya riga ya wuce kuma damuwar har yanzu bata gushe ba to wannan kana cikin haza idan kuma wani abu ne kake tsoro zaka je ka shiga cikinsa nan gaba ko akwai barayi a hanya ko wani abu zai faru in ne kaza ya zan yi wannan hali da nake ciki yanzu ya zan yi abubuwa kai da za su zo nan gaba ina tsoro wannan shine mene alhammu in kuma yanzu kake cikin jin bala'i da talauci ne da abubuwan rashin lafiya da meye da meye duk dai damuwa ta dame ka wani shi ake cewa mene algham to muna roƙon Allah madauki yayi mana hammu da ghammu da hazan Allah kuma ya raba mu da ghaizi ya iya ba mu ikon kame shi yau to waɗannan cututtuka sai ce wa hadal maradu qad yazulu bi adwiyatin tabi'iyyah irin wannan ciwon ko nau'in na ciwowuka na cututtuka zai iya gushewa da magungunan ɗabi'a i wani zai ce to ya haka in kana cikin baƙin ciki kana cikin damuwa kana iya ana iya maganinsa da maganin ɗabi'a maganin likita hmm? ya ce za a yi yawwa ana yi akwai abin da zai yi hususan kamar da zai ambata mana bi izalati sababihi tunda shi da bakin ciki ko da wannan irin damuwar ai natija ce ko me me ma'anar natija result ne sakamako ne na wani abu to idan aka hutar da wannan abun musamman a halin gammu da halin hammu ko za a iya gusar da abun in yana faruwa yanzu ko wanda zai zo nan gaba a yi maganin faruwarsa ko ba haka bane wannan cikin sauki za a iya baka maganin da zai gusar maka da wannan in aka gusar da sababin to shikenan sai damuwa ta tafi kamar misali idan kana cikin damuwar talauci shi ibnu qayyim ya faɗi wannan abin yace misali mutum yana cikin damuwar bala'i iri iri na damuwa irin wannan to idan talauci ne sai ya samu dukiya idan mutane ne ba sa ganin mutuncinsa sai ya samu daraja a gun mutane ko in jikin ne ba shi da lafiya har ya haifar da wannan damuwar to sai aka yi maganin jikin zai warke ko ba zai warke ba zai warke to shine dan haka kenan a ce wannan cututtukan za a iya maganin su da magani na ɗabi'a sai a samu sababin da ya jawo su sai a yi maganin sa to su ma in aka yi maganin sababin sai su ma su tafi saboda dama su wani abu ne ya jawo su ba su da ƙashin kansu ba Allah ka kun gane to ga shi zai faɗi ko da ke an nuna alamar lokaci kuma ba mu to mu dan ƙara ko da fasarar Hausan nan gaba insha Allah mun dawo sai mu tashi a kansa har yanzu sai ce ka izalati asbabihi gashi na ma a kusa zancen yake kamar busar da sababinsa kun fahimci dai wannan misali tunda bakin ciki game da na faɗa alama ce na wani abu to idan aka je aka yi maka maganin wannan abin da ya jawo maka bakin ciki to shi ke shi sa har yake cewa wani mana bayani ko in so mako mai zuwa ma ma sake karanto larabci insha Allah malamin kami yana cewa idan mutum na cikin damuwa da bakin ciki irin waɗannan abubuwan kamar wannan cutukan guda uku idan za su iya kawuwa da Qur'ani to ba su da magani mai kyau da maganin su irin alkur'ani in za ka iya kawar da damuwarka ta hanyar karanta alkur'ani da addu'o'i ka roƙi Allah maɗaukake maka maganin damuwarka to sai ta tafi har abada Allah na ɗauke maka wannan har abada in ku aka gusar da shi da magani ɗabi'i na ɗabi'a to daga abin ya tafi kuma zai iya dawowa in na ƙur'ani ne in cutar ta warke ta hanyar alkur'ani Allah ya maka maganinta to ba za ta dawo ba in ko ta wani sababi ne na duniya misali talauci ne ya dame ka sai kai kuɗi ko damuwa sai ta tafi to amma wannan temporary ne saboda talauci zai iya dawowa ana sacewa kuɗi ko wani abu ya faru shikenan kuma cuta za ta dawo ashe kenan ana yin magani da ɗabi'a ko kuma ta hanyar biyan wata bukata taka in ta samu a duniya shikenan sai ka samu jin daɗi in ko ta gushe shikenan sai damuwa ta sake dawowa in ko ka bi ta hanyar alkur'ani kai magani ta hanyar karanta shi da imani da shi da yadda da shi da tawakkali da dogaro ga Allah da rashin dora bakin ciki da rashin kuma abin da ake ce ma qanut mun san yanke kauna wani idan bakin ciki ya same shi kamar Musa muna jin wannan abubuwan galibi a wurin waɗanda ba musulmi ba daga bakin ciki ya samu mutum ya tashi ya yi karatu ya gama ya gama digiri bai samu aiki ba ya yi shekara goma wani bai samu aiki ba shikenan sai ku gan a bayan gari ya rataye kansa wani duka rashin imani ne da rashin tawakkali da rashin iya maganin damuwa in ka shiga bakin ciki na damuwa komai talauci da ka shiga duk irin bakin cikin da ka shiga wallahi in ka kwantar da hankali ka koma zuwa ga Allah sai ka ga Allah baka maganin sa magani na har abada amma idan ka sa damuwar a zuciyarka sai ka ɗauka Allah ne ma ya tsane ka baka ga wasu nan suna ta jin daɗi kai baka jin daɗi mai kai wa Allah sai ka ga mutum irin wannan abin sai dan yana kawo masa shi a zuciya yana ganin kamar Allah baya son sa Allah ba ba ruwansa akan duniya duniya ba alama ba ce a wurin Allah ta soyayya kamar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa dan an baka duniya ba alama ce ta ana son ka ba dan an kwace duniya a gunka ba alama ce ta ba a son ka ba Allah madaukaki duniya ba ta yi girma da darajar da zai iya azabtar da mutane da ita ya hana waɗanda baya so ya kuma baiwa wanda baya so ba shi yasa Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa da duniya ta kai darajar tuffiken sauro to da kafiri ba zai samu mukurwa ɗaya na ruwa ya sha ba saboda za a ga an masa ni'ima shi kuma bai cancanci wannan ni'imar ba saboda ya kafirce wa Allah da haka duniya bata kai matsayin da Allah zai rika azabtar da mutane a kanta da haka kada mutum ya rika bata lokaci in ya shiga talauci ya rika ganin Allah baya son sa Allah baya son wannan irin abu Allah yana son kowa kuma la Allah ya sauƙaƙe maka ne bai baka ba saboda ya maka sauƙin hisabi domin duk abin da aka baka sai an tambaye ka a kansa Allah subhanahu ta'ala ya ƙara mana fahimta za mu tsaya anan insha Allah darasi na gaba sai mu dawo kan wannan dai nau'i na biyu na cututtukan kuma kafin mu shiga magana akan abin da yake maganin su insha Allah ta'ala muna roƙon Allah mu duki ya ƙara taimakon mu akan gyaran zukatan mu Allah ya cire mana dukkan abin da ke cikin su na cututtuka Allah ba mu ikon maganin abin da zamu iya maganin sa Allah kuma ya ƙara mana hasken alƙur'ani a zukatan mu da hasken sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyyina muhammadin وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك